الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له وله أجر كريم وبنجي باياتي a yi imani da shi da manzansa kuma a yi jihadi kuma a kashe kuɗi a kan hanyar Allah to shi ne yake cewa manzan lazi ya ƙuridullah ƙardan hasanan wane ne wanda zai bai wa Allah rance ƙardan hasanan rance mai kyau wato a bashi a yi sadaka ɗin ko a yi taimako ɗin kabar Allah ne aka bai wa rance Allah yana da wasu bayinsa wanda ya haɗa su da talauci waɗansu ya haɗa su da rashin lafiya waɗansu ya haɗa su da wata irin na ƙasa to waɗannan bayin shi Allah ne ke karɓo musu abinci hannayen mutane bayinsa ya zo ya raba musu su ne fakirai da miskinai idan an je an yi jihadi ganima in za a raba ganima sai an sa rabarsu a ciki wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurbi wa liyatami wal masakin sannan kuma idan an samu fai'u wato dukiyar da kafirai suka ji tsoro suka gudu suka bari ba a yaƙi ba ana kiranta fai'u nan ma in an rawa sai an ɗiba musu sannan kuma in an raba zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha nan ma sai an ɗiba musu to idan ba samu ganima ba ba samu fai'u ba ba samu zakka ba sai Allah ce to yanzu kam sai a bani rance a ranta mini in basu to sai a yi rance din a basu ubangiji tabaraka ta'ala baya yin rance don wanda ba yi da abu shi ke yin rance Allah ko sama da ƙasa da komai da komai ma nasa ne yakan yi haka ne don jawo hankalin bayin Allah su nemi kusatansa da abin da yake so a bauta masa da shi man zallazi quridullaha wane ne wannan wanda zai bai wa Allah rance kardan hasanan rance mai kyau wa yudha'ifuhu lahu wa rance mai kyau din in za ka ba miskini ɗin ko fakirin karka masa gori karka faɗa masa maganganu masu ɓata masa rai to shi ne rance mai kyau ko za a yi lahu wa lahu ajirun karim ko za a yi lahu idan Allah ya zo biyansa sai ya ninninka masa in akan kowane guda ɗaya sai ya ba da goma akan kowane goma ya bada ɗari ko kuma a akan kowane guda ɗaya ya bada ɗari bakwai ko ku akan kowane guda ɗaya ya bada miliyan biyu duk ya zo a cikin addini wanda ya bada abu ɗaya in za a mayar masa ya a mayar masa goma man ja bil hasanatu falu ashru amsalha bakwai in an bada ɗaya abu ya ɗari bakwai kuma ya zo har yanzu مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء akan kowane guda ɗaya an ba da ɗari bakwai kenan idan an ci gaba zai zama kowane guda ɗaya aka bayar za a ninka masa a bashi miliyan biyu innal mumina la innal mumina la yamuru amalan yuta bihi alfai alfi hasana mumini yakan aikata aiki guda ɗaya in an zo biyansa a bashi dubu sau dubu biyu wato miliyan biyu kenan aka in an wuce nan sai a je inda ba lissafi wadannan Allah tana da yawa mutane kar su sake kar su rika yin ruwa wajen taimakon bayin Allah mabukata man zallari ya ƙwarzu Allah ƙardan Hassan fa yadha'ifuhu lahu ad'afan ninki ninki وله أجر كريم الله زي باش وني إلى لا دا من درجة
يوم ترون والمؤمنات يسعون بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوشنين الزعبيا والنرانشان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات رانا لذاهق مؤمني ماذا والمؤمنات لمؤمني ماتا يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم haskensu yana musu jagora yana gabansu yana jagoransu da gefen damansu bishure kuma yawma mala'iku suna ce albishirin ku yau albishirin ku yau ba ku taba ganin rana mai dadi irin wannan rana ba albishirin ku yau jannatun tajri min tahtiha al-anharu aljanna wanda magudana suke gudana a gargashin ta magudanar ruwa mai kyau da nono mai kyau da zuma mai kyau takakkiya da giya tana gudana a ƙarƙashin wannan aljanna mai ni'imomi ba iyaka tana jiran ku khalidi biya za ku shiga ciki kuma za ku dawwama a ciki zalika samun wannan a shiga aljanna a samu dawwama a ciki din nan kuwa shine alfawzul azim wa barabo
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نستبق من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب فاجعل فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ولم نكن معهم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نو- فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور كمن يدعى kamar yadda muminai haske na gabansu haske na damansu suna tafiya ranar lahira din munafukai maza da munafukai mata kuma ya ƙulu za su ce ya mai ƙulu munafiku na munafika to lillazi na unzuru na nakta bismin nurikum kai ku masu hasken nan muminai ku dakata ku dakata mu samu haske daga cikin haskenku su munafukai suna cikin duhu ne ku dakata mana mu samu haske daga cikin haskenku haskenku mana yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina amanu unzuruna naktabiz min nurikum ku jira mu ku dakata mana mu samu mu dosana daga cikin haskenku haskenku ilarju wara'akum faltamisu nura sai ce musu koma baya ku koma baya kuma ku ɗauko hasken ku ai daga can duniya muka ɗauko hasken namu kuma ku koma baya ku koma duniya ku yi imani ku yi aiki mai kyau ku zo da haske naku na kanku faltami su nuran ku nemi haske a can fa zuriba bainahum bisur nan da nan da su munafukan suna ganin mu'minan suna hangen hasken su yanzu ya buga hijabi tsakanin su fa zuriba bainahum bisur asa katanga tsakanin su له باب باطنه فيه الرحمة وزائره من قبل العذاب شي wannan katanga lahu babu yana da kofa fihi rahmatu ta ta wurin mu'minan fihi rahmatu akwai rahama wa zahiruhu zahirin ta inda munafikan kuma fihi al'azab wa akwai azaba fihi rahmatu zahiru min qibali al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bali sai su munafukan suna kiran mu'minan shi mu da mu ba yan uwanku bane ba da ku muke sallah ba ba da ku muke zuwa jihadi ba ba da ku muke ayyukan alheri ba ya za ku ce ba za ku taimaka mana ba ku jira mu in sun bade haka walakin sai wannan sai mu'mine su ce walakin na kun fatantum anfusakum wa tarabbastum wa ratabtum wa garratkum lamani hatta ja'a amrullah eh haka ne tare muke sallah da ku tare muke yin azumi da ku tare muke yin ayyukan alheri zuwa jihadi tare da ku amma ku abin da yake cikin zuciyarku kun sa kanku cikin wata fitina ne ta rashin yarda da addinin wajen duwan fuza ku wata rabbasu hama in kafirai sun ce suna sauraron rumawa za su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuna ci Allah ya kawo su a huta Allah ya kawo su a huta kuna sauraron wani bala'i ya samu annabi da sahabbansa walakin na kun fatan da wanfusa ku wata rabbastum kun saurare muguwar rana ta zo akan annabi da sahabbansa wa garratkum lamaniyu kuma guri ya ya yaudare ku ya ruɗe ku shedan ya ce muku ba komai ba wani tashi ba wani sakamako ba wata azaba ba wata lahira shedan ya gaya muku kun yarda وغرتكم الأماني حتى جاءهم الله لوكس متوى الله كاومكو الأمر سنمتوى وارتبتم كن شكا أبن دعا النبي كيف أن أنيا فوقت يعني وغرتكم الأماني بوري يا يودريك يا روتيك حتى جاء أمر الله هر لمر الله يزومكو نمتوى وغركم بالله الغرور هرشي رأيه يودريكو كذوم بيانسا
فَلْيَوْمَ
واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماويكم النار هي موليكم فبئس المصير واليوم يوم لا لا يؤخذ منكم فدية بذاك كاو فانسا أكربابا ولو أن للذين كفروا ما في ما في الأرض جميعا ومثله ما هو لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة da kafiri za a cika masa duniyar nan duk da zinariya a ce ya ba da ita za a fanshi daga azaban da ya gani ko da ya kawo ta ko ya kawo duniyar a cike da zinariya ko kamanta ma ka wata duniyar kawo wannan duniyar guda biyu kenan in ya bayar za a karba a fanshe shi da sai ya bayar amma ko ya bayar ba za a fanshe shi ba falyama la yuqadu minkum fidyatun ba za a karɓi fansa a wurin koya ko munafukai wala min allazina kabaru haka kafurai su ma in sun kawo duniya cike da zinariya sau biyu a baishe su a raba su da azabar lahira za su kawo za su bayar amma ba za a karɓa ba ma wai kuma naru makomar ku dai wuta da ku munafukai da ku kafurai hiya mawlekum ita ce majibinciyar ku وبئس المسير أما أعوذ بالله أي makoma ta ɓaci tun da aka ce cikin wuta ne makoma to makoma ta yi muni أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ألم يان للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يان شل لوكتي بيبني للذين آمنوا ومؤمنين أن تخشى قلوبهم لذكر الله أسامزوتي ينزو su zama masu tsoron Allah lokaci bai yi bane yadda za su zama zuciyoyin su zama masu tsoron Allah li zikirillahi saboda yawan zikirin Allah su yawanta zikirin Allah mana saboda zuciyoyin su su yi tafshi su ji tsoron Allah zikiri yana sa zuciya ta ji tsoron Allah a yawanta zikiri a yawanta zikiri zikiri shine maganin dukkan abubuwa masu muni a cikin zuciya za a gyara zuciyar in ta gyaru annabi ya ce akwai wata tsoka a jikin dan adam in ta gyaru dukkansa ya gyaru in ta ɓaci dukkansa ya ɓaci tsokar ita ce zuciya ita ce zuciya ita zuciyar nan ita za a yi maganinta ne da zikiri da yawan sallah yawan zikiri da yawan sallah shi ke gyaran zuciya annabi ya ce likulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa da ake goge shi da shi yayi kyau magogin zuciya zikirin Allah ai ta zikirin Allah ai ta yawan sallan farilla cikin jama'a ai ta yin nafila shine maganin gyaran zuciya utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanhiya anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar abinda ake gyaran zuciya kenan ka gyaru zikirin Allah da yawan sallah an tasha qulubum li zikrillah wa ma nazala min alhaq da alqur'anin da ake karanta wanda Allah ya saukar da shi dinnan wala yakunu kada su zama kallazina wala yakunu kallazina utul kitab min qablu kar su zama kawai mutanen da aka ba su littafi kamun su yahudawa da nasara zuciyarsu ta kekashe bayan tafiyan annabi Musa kamun annabi Isa ya zo nasara zuciyarsu ta kekashe bayan tafiyan annabi isa kamun annabi muhammadu ya zo kar mutane su zama kamar waɗannan yahudu nasara wanda zuciyoyinsu suka kekashe saboda nisantan alkawari an tafsha gurubum li zikrillahi wa ma nazala min alhaqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa qala alaihim lamadu fa qasat qulubuhum lokaci yayi musu nisa sai zuciyoyinsu suka kekashe fakasar qulubu wa kathirun minhum fasiquna yawancin su sai suka fita hanyar Allah suka bore suka bar hanyar Allah saboda rashin tsoron Allah abin da ya ja rashin tsoron Allah kuma rashin zikirin Allah اعلموا أن الله يولى الرباد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا يا كو جماعة الدنيا كسني أن الله شيء الله يولى الرباد موتها شيء كراية كسا bayan ta mutu kamar yadda Allah yake raya ƙasa da ruwa sannan lokacin da ta bushe din nan in ta ji ruwa sai ta tsirar da tsire-tsire ka ganta ta zama kore shar kau yadda Allah yake raya ta da ruwa to haka Allah yake raya zuciyoyi da zikiri da karatun Qur'ani da sallah in sun mutu sun kekashe idan an yawan zikiri sai su rayu Allah sai ya raya su su dawo su zama masu rai annan layu da rawa da wuta kar bayyana lakum ta giga mun muku bayanin ayoyi la'allakum taqiluna watakila za ku hankalta ku gane yadda ruwan sama yake raya kasa ta rayu ta tsirar da tsire-tsire abincin mutane da abincin dabbobi haka zikiri yake raya zuciyoyi su samu imani mai karfi su samu bin umarnin Allah su yi shi abinda Allah ya hana su hannu
إن المصدقين والمصدقات وأقاموا الله أرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم ثني إن المصدقين متاني ما سيوا صدقة مزاجي والمصدقات دماتا ما سيوا صدقة وأقرضوا الله قرضا حسنا wanda suka ba Allah rance din nan wanda aka nema aka ce man zallazi yuqridullah qardan hasanan din nan sun yi sun yi sadaka su maza da mata kuma sun baiwa Allah rance kamar yadda ya nema a wurin su yudafu lahum Allah zai ninka musu ladan su wa da yudafu lahu wa lahu ajrun karim za a ba su lada mai daraja mai girma
والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
na'am innal musaddiqin والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا sani waɗanda suka yi imani kaji dai yadda za a yi da munafukai da kafirai to wanda suka yi imani billahi da Allah wa rus- wa rusulihi da manzannin Allah gaba daya sun yi imani da Allah da manzannin Allah gaba daya ulaika waɗannan mutanen su ne as-siddiquna siddiqai wato sahu na biyu kenan daga sahun annabawa sai su domin Allah ya ce wa yudi illa war rasula ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wato maratibu zulfa guda hudu ne sahun ga- sahun gaba gaba daya wanda yake gaban Allah shine sahun annabawa sahun da yake biyowa bayan wannan sahun shine sahun siddiqai su siddiqai hijabi ɗaya ne tsakanin su da Allah shine hijabin annabawa sahu na uku shine sahun shuhada wato ga- gani kashenin addini ma- wanda su suka ba da ransu da komai nasu akan hanyar Allah saboda yarda da Allah wa shuhada wasalihina da bayin Allah waɗanda suke ba siddiƙai ba ba shuhada'u ba ne amma salihan bayin Allah ne to duk wanda yake kyawun imani da Allah da manzanni Allah gaba da a- ko a yanzu ulaika humu siddiquna sune siddiqan da ake faɗi wanda safin su yake bin safin annabawa wa shuhada'u a cikin za a samu kuma shuhada'u ga gani kashenin addini shahidai wanda suka ba da ransu da jininsu akan addinin Allah wa shuhada inda rabbihim su ne siddiqai su ne shuhada a wurin Allah ubangijinsu da hum ajruhum wa nuruhum su waɗannan ladansu da aka yi musu alkawari na tare da su nurum haskensu na tare da su ba za su ce waɗansu unzuruna naktabi min nurikum ba haskensu na tare da su ba sai sun nemi waɗansu su jira su su dosana musu haske ba wallazi na kawo ruwa ka zo bi ayatina amma waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyin Allah ulaika su waɗannan ka ba maganan aljanna ake musu ko maganan siddiƙanci ba ulaika ashabul ashabul jahim su kan ma abuta shiga jahannama ne
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو
واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ilamu ya ku jama'an duniya gaba ɗaya abin da yake yaudaran ku yake hana ku shiga hanyar Allah duniya ko mecece duniya ilamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahu iyakan duniya la'ibun wa lahu rayuwarta daga wasa irin na yara wato la'ibun wasa irin na yara wanda ba su da sha'awa a jikinsu suna wasa da lu'abu da idayawu da wasan gare da wasan ƙasa da wasa irin na yara ne masu shekara bakwai baya walahawun daga an wuce wannan kuma sai wasa wanda yake haɗe da sha'awa shine lahawun wasa irin na manya kenan wanda yake haɗe da sha'awa da ibn walahawun wazinatun da kuma ado idan mutum ya wuce shekara bakwai na farkon nan na la'ibun ya wuce shekara bakwai din nan na lahun to shekara sha hudu kenan shekara bakwai wanda zai ba shekara ashirin da ɗaya wa zinatun ba abin da yake sha'awa a lokacin sai kome kalau-kalau yawan wanka yawan shafa mai yawan sa neman a sa tufafi masu kyau inda an wuce shekara ashirin da ɗaya wa zinatun wa tafafurun bainakum daga nan kuma sai ya soma yin alfahari da cewa yana neman kuɗi in ya samu kuɗin sai aure in ya aure sai aihuwa sai gaji da bakin ji gamu yara ƙanana yanzu ‘ya'yana kaza ne mata na uku ne ‘ya'yana ma ka gallin yaro ƙarami amma mata na uku ne ‘ya'yana kaza ne wazinatun wa tafakurun ana alfahari da mata da ‘ya'ya, wata fakurun bainakum wata kasurun da yawanta dukiya da yawanta mata da ‘ya'ya da jikoki, filan wali wa dauladi, da alfahari da dukiya da alfahari da ‘ya'ya da jikoki. Ka masalin gaizi idan mutum ya kai haka wato bakwai-bakwai ya kai kamar haka to lalle ya koma ga Allah in bai koma ga Allah ba to ya riga ya yi asara kenan wa takasurun fil amwali wal auladi kamasalin ghaisin ajaba al kuffara nabatu misalin sa wani misalin kamar dai hadirin damana in ya sauka wanda ya ya tsirar da gonaki suka suka kyau ajabal kuffara nabatu wanda tsire-tsiren gonakin suka ƙayatar da manoma su ne kuffaru a nan raisi na ji wani kuffar na batu sun mai hijo sai kayan gonan ya haɓaka ya tashi ya yi kyau ya ƙayatar sun mai hijo fatarehu musfarran daga baya bayan ya yi zanganniya koko ya yi ya yi ƴaƴa sai kaga yana sunkuyawa yana yin fatsi-fatsi to ya nemi a yi masa girbi kenan lokacin girbi ya yi idan ya yi fatsi-fatsin ya nuna kenan sai girbi ko ba girbe shi ba sai kakkarye to iyakan rayuwar duniya kenan akwai zamanin da za ka zo kai da kanka ko mutuwa ba ta zo ta ɗauke ka ba wato ba ka da wani amfani ka kakkarye ka lalace duniyar kenan amma ai ba zai kama da neman neman Allah neman hanyar Allah yawan istighfari yawan salatin annabi yawan la ilaha illallah yawan karatun qur'ani yawan salloli yawan sadakoki yawan taimako in ka yi wannan to za ka samu gafara da yardan Allah ina malaibun wala'un wazinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون هضاما دقواتي لا لا تي يزم الشياعي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فإن أما شأني فإن يزم اللاهرة babban magana ne wanda ta fi ƙarfin hankali abin da yake da'ira sun mai hiji badirin sun mai gunar wa filatin azabun shadidun wa magafiratun min Allah wa ridwan iyakan abin da yake lahira azabun shadidun wata azaba ne mai tsanani in baka yi imani ka yi aiki mai kyau ba to azaba ce mai tsanani za ka gamu da ita wa magafiratun min Allah wa ridwan in kuma kai aiki mai kyau kai imani mai kyau kai aiki mai kyau akwai magafiratun min Allah gafara daga Allah wa ridwanun da samun yarda daga Allah samun yarda wanda ya fi ma aljannan dadi wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim ai maza ai kokari a nemi lahira a zubar da harkar duniya amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur umar hayatu duniya wato dan rayuwar duniya bata zama komai ba sai dan jin dadi kawai na, na rudi dan kadan na rudi سابقوا إلى مغفرة من ربكم و... وجنة عرضها كأرض السماء والأرض وجدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجي أنا جاي منا سابقوا دفركوا يا جمنا سارئوا إلى مغفرة ميغغاوان نيمان غافران الله kada shedan ya ribace mu mu gaggawan neman neman gafaran Allah kuma sai muka yi gaggawa din sai ce to sabiqu ku rige rige ku rige rige zuwa ga samun gafaran Allah da samun isa wajen Allah sabiqu ila maghfirati min rabbikum to daga nan wanda suka riga suka yi gaba sai Allah ya ce musu as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun waɗanda suka tsere ƴan uwansu suka tsere sa udaka suna almuqarrabuna abun kusatarwa fadan Allah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku rige rige zuwa neman gafarin ubangijinku wa jannatin da neman aljannar ubangijinku arduha ka ardis sama'i wal ard arduha fadin aljanna ka ardis sama'i kaman fadin sama ne wal ardi da fadin ƙasa da za har hada su arda ka ardi samar idan lillazina amanu billahi wa rusuli Allah ya shirya wannan aljanna lillazina amanu ga wanda suka yi imani billahi wa rusulihi wanda aka ce wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah ulaika musiddiquna wa shuhada'u dinna wanda suka zama siddiqai suka zama shuhada'u dinna سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله an shirya wannan aljanna lillazina amanu ga wanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi da manzanninsa zalika fadlullah yuti man yasha wato mutum ya samu imani ya imani da Allah ya imani da manzannin Allah gaba ɗaya Allah ya sa cikin maratibul zulfadin nan zalika wannan farlan Allah ne farla ce ta Allah yuti man yasha Allah yana ba wanda ya ga dama wannan farla ya sahi daga cikin maratibul zulfarin nan zalika fadla yudi masha wallahu shi Allah zul fadl azim ma'abucin farla mai girma ne مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير أبونا قوم يسام متاني نمصيبة في الأرض أكسا wato musiba ta zuwa ƙasa annoba ko gobara ko yunwa ko wani irin bala'i dai da ake kiransa musiba filar da wala fi anfusikum ko cikin jikkunan mutane a cikin jikkunan ku illa fi kitabin duk yana rubuce a wurin Allah kamun ya zo ma yana rubuce a wurin Allah illa fi kitabin min qabli an nabraha tun gabanin ba halicci halittar ba aka halicci dukkan kaddarorin da za su zo su samu halittar min qabli an nabraha kamun a halicce ta inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah saboda haka dukkan musiba take samun mutane tana samun su ne saboda zunubin da suka aikata amma asaba kun min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer duk abin da Allah ya saukar na bala'i na musiba a duniya mutane ne suka jawo wannan abin da zunubin su ba don ma Allah yana ragewa ba Allah yana rarrage su ba za su sauka yadda suka taso ba
لكي لا تأسوا على فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور Allah yana yin haka ne likai la ta sau alama fatakum don kar ku yi bakin cikin abin da ya tsere muku ba ku samu ba komai da a hannun Allah yake wala tafrahu bima ataykum kada kuma in Allah ya baka alheri kai dagawa kai dagawa kana daga kai a duk dai daga Allah abubuwan duk gaba daya ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kul kullun min indillah duk daga Allah suke wala tawrahu ma ataykum wallahu shi Allah la yuhibbu baya son kulla mukhtarin mutum mai yawan takama fakhurin mai yawan alfahari idan ka samu abu karka ji ai dama tun tashi na ni haka taurari na suke ni mai rabo ne duk abin da na sa hannu a ciki kana zuga kanka man kai kai wa kanka a karka yi haka Allah baya son ai haka in alheri ya same ka ka gode wa Allah Allah ya ƙara maka la yi shakartun lazidannakum in bala'i ya same ka ka yi haƙuri Allah ya baka lada ba iyaka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi annabi ya ce ajaban min amril mu'min amruhu kulluhu khairu idza sabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa idza sabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu yace mamakin al'amarin mu'mini shi ta ko ina riba ne idan ya samu alheri ya gode wa Allah Allah ya ƙara masa idan ya samu wani bala'i ya yi haƙuri Allah ya hau da shi makami da ladansa ya wuce a lissafi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin ana ba masu haƙuri lada ne amma ba lissafi kuma daga nan sai Allah ya mai da kai kusa da shi a ce inna Allah ma'as sabirina Allah yana tare da ku masu haƙuri to kana cikin waɗanda suke tare da Allah kenan likai la ta zawa la ma fatakum wa la tabrahu bima ataykum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur الذين يبرؤون ويأمرون الناس بالبر ومن يتولى فإن الله غني حميد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد masu alfahari din nan masu alfahari din nan masu takama su ne allazina yabkhaluna masu rowa da abin da Allah ya ba su Allah ya ce aw anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi basu bayar ba sun ki bayarwa ai ba masu ba suna hana mai bayarwa ma kar ya bayar waɗannan mutane in ka biye musu kai ma za ka tsiya sai ka masu ba za su kare ba in wannan masu wuce wasu za su zo shi bai bayar ba kuma ya hana mai bayarwa bayarwa alladhina yabqaluna masu yin rowa wa yamuruna an-nasa bil bukli suna umurtan mutane da yin rowa suna zuga mutane suna hana su kar su bada sadaka kar su bada taimako kar su bada kyauta wa yamuruna an-nasa bil bukli wa man yatawalla duk wanda ya ba da baya ya ƙi amsan kiran Allah na aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi duk wanda ya ba da baya ga wannan umurni ya ƙi karbarsa fa inna Allah sani Allah alganiyu alhamidu Allah shi abun gode mawadaci ne ga barin halittarsa ma balle ibadarsa balle sadakarsa alhamidu Allah abun godewa ne sama da ƙasa ana godewa Allah ko baka gode masa ba akwai masu gode masa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ويخذله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا حقيقة الله إنا بعد الأباري لقد حقيقة أرسلنا رسلنا بالبينات mun aiki manzanni manzanninmu da hujjoji bayyanannu kamun mu aiko ka ya rasulullah wa anzalna ma'amul kitab wal mizana mun sau- mun ba su littafi a hannunsu wanda za su riga karantawa mutane wal mizana mun ba su kuma shari'a yadda za su hukunta mutane a ba mai gaskiya gaskiyarsa a ba mai ƙarya ƙaryarsa wal mizana da mizanin au awo na sikeli ko awo na gidan mai ko awo na kowane irin abu dai mun ba su yadda kowa ba za a ci haƙƙinsa ba kowa a ba shi haƙƙinsa wa anzalna ma mul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist don mutane su zauna akan adalci ba wanda zai zalunci waninsa li yaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fi basun shadidun in an karantawa mutane littafi sun iyarda to mun sako karfe zai yi maganinsu wa mallami ji ɗau'an falistai fi ɗagatun duk wanda aka gaya masa wazi ya ƙi yarda to za a kawo masa takobi a karanta masa a wuyansa sai ya yarda a wanzalar hadida mun saukar da karfe idan baka bi littafi ba ga karfe nan zai yi maganinka wanzalar hadida fi basun shadidun da karfe ne ake ake samun karfi mai yawa ko na yaƙi ko na komi ne ko na zartar da haddi libasun shadidun wa manafi'u linnasi karfe yana wa mutane amfani da karfe ne ake yin gatari da gatari ake saran daji da karfe ne ake yin magirbi da magirbi ake gyaran gona da karfe ake yin fatanya da fatanya ake yin noma da karfe ake yin wuka da wuka ake yanka da wuka ake yin aikace aikace da karfe kuma shine yake yin makamai da yake yaƙi da su wa anzalal hadida fi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi da amfani da yawa wanda karfe yake wa ƴan adam amfani da yawa wal ya'lamu Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi Allah ya aiki manzannin ne tare da littattafan da mizanin shari'a din li ya'lamu Allahu don Allah ya sanar ya sani ya sanar man yakhafu bil ghaibi wanda suke tsoronsa a bayyane wanda suke tsoronsa a boye da bayyane wa wali alaman lawan yansuruhu wa rusulahu don Allah ya san masu taimakon sa cikin addinin sa masu taimakon manzannin sa cikin addinin sa Allah ya san komai zahiri da badini yana so ya sani ne ya sanar da bayinsa su masu sani inna Allah sani Allah qawiyyun Allah mai ƙarfi ne azizun mabuwayi ne ko ba ƙarfe zai yi maganin mutane.
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد حقيقة cikin manzannin da na faɗa mun aiki akwai manyansu wa minka min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ulul azmi kenan wa daga darsana nuhan hakika mun aiki annabi nuhu shine farkon manzo da ya sha wahala yayi yakin kafirai masu bautan dodo ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم حقيقة من أيكي النبي نوح da annabi Ibrahim wayannan su ne shugabannin annabawa annabi Nuhu shine Adam na biyu domin da ruwan tufa ne ya ɗauke ‘ya'yansa ne kadai suka rayu ‘ya'yan waɗansu ba su rayu ba sai ya zama shine Adamu sani to shi wannan Adam uban dukkan ‘yan Adam kenan gaba ɗaya shi ko Ibrahim uban annabawa wa daga darasna Nuhu wa Ibrahima wa ja'alna fi zurriyati man nubuwata wal kitaba sai muka sanya annubuwata annabci gaba ɗaya fi zuriyati ma cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim fa minhum muhtadin da annabci da littafi duka yana cikin zuriyar annabi Ibrahim sune jikokin sa yake da Taura annabi Musa kenan jikokin sa yake da Injila annabi annabi Isa kenan jikokin sa yake da Zabura annabi Dawud kenan jikokin sa yake da Alqur'ani annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam wa minhum muhtadin a cikin mutanen mutanen annabi nuhu da annabi ibrahim akwai muhtadin wanda suke shiryayyu wa kasirun minhum fasiquna amma fa yawancin su ba shiryayyun bane batattu ne
ثم ربينا على
جعلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتقوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون bayan annabi Nuhu an yi annabawa da yawa kafin annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim an yi annabawa da yawa sun makaffaina ala asirin bi isa ibn maryama sun makaffaina ala asirin bi rusulina bayan waɗannan mun biyar da waɗansu manzanninmu wa gaffaina bi isa ibn maryama sannan da ƙarshe kusan za mu aiko ka mun aiko annabi isa ɗan maryamu wa atainahu injila mun ba shi littafi injila shi ma jikan annabi ibrahim ne wajalna وآدنا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين رأفة ورحمة sai muka mai muka sanya tausayi a cikin zuciyoyin mabiya annabi Isa muka sanya tausayi a cikin zuciyoyin mabiya annabi Isa wato Kirista addinin tausayi ne domin ya gaji addinin Yahudawa addinin taurin zuciya addinin yahudawa na taurin zuciya ne sannan aka haifi annabi isa da tausasawa da saboda haka ne ma a shari'ar annabi isa babu sakamakon kisa ba sakayya in wani ya mare kama ba za ka rama ba in dai kana bin annabi isa sai ka ce nan ya samu nan bai samu ba wajen labi gulubi da taura fatan wa rahama mun sanya rafatan tausayi wa rahama da jin kai fi qulubil ladina tabawu wa cikin zuciyoyin waɗanda suka bi annabi Isa wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah da rahabaniya rahabaniya shine mutum ya zama baya aure dare da rana ibada yake yi wato ruhuban kenan annabi na ce la ruhubaniyata fil islam wato ni addini na musulunci ba rubananci wato in mutum yana so ya zama babban mutum a cikin addinin kirista to sai nesa ba zai aure ba zai kai matsayin da ba zai aure ba wato auren wai zai hana zai raba shi da addininsa ko zai raba shi ko nesantar da shi Allah shi yasa ba sa aure manyan su ba sa aure sai annabi ce to ni addini na ba haka bane ni addini na na fi kowa tsoron Allah na fi ku dukkan ku tsoron Allah amma duk da haka ina yin aure ina yin bacci ina yin azumi ina shan ruwa to duk wanda ba zai bi irin hanya ta ba ba nawa ba ne saboda haka ne mutum ba zai hana kansa cin abinci ba ba zai hana kansa kwana da iyalinsa ba don shi mai addini ne musulunci ba yarda da haka addini kirista shi ke yarda da in ka zama babba to ba aure a lokacin zamanin da da muke zaman lafiya yanzu ma akwai zaman lafiya alhamdulillah muka yi taro tsakanin malaman kirista da malaman musulunci musamman a filato to shi kenan sai wata rana waɗansu masu zuwa suna yin bishara wato suna wa'azin kirista wa almajirai na suka ce in malamin mu ya zo za mu haɗa ka da shi sai na zo sai suka haɗa ni da su sai na ce to maganar da za mu yi shi annabi isa ba shi ne farkon wanda allah ya aiko ba haka ne suka ce yes haka ne ya ce bari mu ɗauko kusa annabi ibrahim allah ya aiko shi da addini mutane sun karɓi addinin suna bauta wa allah sai annabi musa ya zo da annabi musa ya zo ku zo ni ma Allah da ya ko Ibrahim shi ya aiko ni ku zo zan ƙara muku bayani za ku samu sauƙi za ku samu ilimi in suka je su ba ruwansu da Musa ba za su rabu da addinin annabi Ibrahim da suka sani ba wannan sun kyauta kenan ce no ba su kyauta ba to hakan nan ana bin ana bin annabi Musa kuma sai annabi Isa ya zo annabi Isa ya zo an ce Allah da ya aiko Ibrahim ya aiko Musa ni ma shi ya aiko ni ku zo za ku samu sauki za ku samu ƙarin bayani za ku samu ƙarin ilimi ku zo ku bi ni idan mutane su je ba ruwanmu da Isa mu annabi Musa ya ishe mu sun kyauta sun no ba su kyauta ba na ji to ana nan ana nan ana bin annabi Isa sai annabi Muhammadu ya zo da annabi Muhammadu ya zo ce Allah da ya aiko Ibrahim da Musa da Isa ni ma shi ya aiko ni ku zo za ku samu ƙarin bayani za ku samu sauki za ku samu ilimi za ku samu kusaci da Allah idan mutane ce mu ba ruwan mu da annabi Muhammadu mu annabi Isa ya ce mu sun kyauta ce sai suka ce no Muhammad ba annabi ba na ce Muhammad ba annabi ba wannan wannan magana ai Muhammad an haife shi a wani gari ne sunan garin Makka ba malamai ba karatu ba addini a garin har annai Muhammadu ya kai shekara arba'in duk wanda iya rubutu da karatu mutum sha bakwai ne kadai a maka duka sha bakwai umaru yana cikin su to bai je gari bai je wani gari ya yi karatu ba wani malami bai zo daga wani gari ya zo ya karantar da shi ba sai da yi shekara arba'in muka ji ya ce to a zo a rubuta abin da na faɗa duka sai yana ba mu labarin tun ba a yi sama ba ya ya aka yi aka yi sama ya aka yi aka yi ƙasa ya aka yi aka yi taurari ya aka yi aka yi ya aka yi aka yi ko menene Muhammad ya gaya mana yadda aka hada ruwa da abin da aka halicci annabi Adam da yadda ya sa mala'iku suka yi masu jira yana ba mu labarin yadda ya halitta masa matarsa Hawwa yadda ya sa su aljanna yadda shaidan ya bi su ya musu yadda ya yi musu har aka sauko duniya har suka zo mu aihuwa duk dai Muhammad ya gaya mana har yadda lokacin da matar ta samu ciki ma da cikin yayi nauyi Muhammad ya gaya mana falan ma ta rashiya hamarat hamaran kabiyo marabbi falan ma tsarar da wallahi rabbuhuma lokacin da ƴaƴansu suka girma suna aure aka yi sabani akan wa zai auri wannan wa zai auri wannan suka yi fada har ɗaya ya kashe ɗaya aka rasa yadda za a yi ba su taba ganin gawa ba sai ranna Muhammad ya ce mana sai mala'iku suka zo cikin surar hankaka guda biyu suna fada ɗaya ya kashe ɗaya ɗayan ya tona rami ya bunne ɗayan sai dan adam ce ah an kaka kawai ya fi ni dabara shi ga yadda ya ya iya yadda yi da dan uwansa ni in rasa yadda zan yi da dan uwana sai ya tona rami ya bunne dan uwan nasa shine na farko to daga nan Muhammad din ya ci gaba da gaya mana yadda annabawa annabi wane ya zo ya ce kaza an ce masa kaza an halakar da kafirai da kaza annabi nuhu ya zo ya yi wazi shekara dubu ba hamsin ga yadda aka yi ga yadda aka yi kowanne ne muhammad din nan ya gaya mana yadda aka yi da shi da yadda aka yi aka yi zo kan annabi ibrahim kakan kakan annabawa din har aka yi zo kan kakar annabi isa mahaifiyar uwarsa tana da ciki mijinta ya mutu ta ce wannan abin da zan haifa din nan na ba da shi a masallaci da aka haife ita sai ta zama ta mata ita ce uwar annabi isa har lokacin da ta haifi annabi isa ta rasa yadda za ta yi tana kuka tana ina ma da na mutu kama irin wannan ra ni ba aure ba ni ba miji ba ni ba lalata ba a gani da ɗana me zan ce wa mutane na Allah ce ta yi haƙuri abinda ta samun alheri na babun kuka ba ne sannan ta je tuka tambaye da je ni ba na magana ina azumi amma ku tambaye shi ya zai yi bayani aka tambayi isa rannan ya yi bayani inni abdullahi ajiyar da kitaba wa jihar yin biyu wajen mubaraka na yana makon muhammad ne ya ci gaba da gaya mana yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa da nasara ya ce wai dan adam asalin da biri ne ya shigo gari gashinsa ya zube wutsayarsa ta tsinke ya zama dan adam a muhammad ne ya gaya mana ga yadda aka yi dan adam aka kera shi da ruwan maniyi namiji da mace aka zaunar da su kwana arba'in su zama jini kwana arba'in su zama nama kwana arba'in a yi rafta kwana arba'in a sa kwana arba'in kwana arba'in har sau bakwai a fito da shi ya zama dan adam muhammad ne ya gaya mana waɗannan duka kuma ya ci gaba da gaya mana abin da yake faruwa a cikin kabari da wajen kabari da filin kiyama da shiga wuta Allah ya kiyaye mu da shiga aljanna Allah ya kai mu da kaiwa fada komai Muhammad ya gaya mana kai Muhammad din nan in ba annabi bane na samu wannan irin ilimi yace to wataƙila ya girma da kakan shi na je kakan shi ba malami bane kakan shi ba malami bane kuma yana da shekara takwas kakan shi ya rasu kuma ba malami bane balle koya masa wannan ilimi ce mene ne ƙurani abu da ka faɗa wannan ƙurani ne ko ce ƙurani ƙurani magana mene za a rike ƙurani ya ce musulmi ya yi mata hudu muhammad ya yi matansa tara to mene za a rike na ce eh idan allah ya girma mutum ya kan ɗora shi a first class ya ba shi daraja fiye da na mabiya muhammad saboda an ɗora shi first class an ba shi dama ya mata tara mu ko masu bi an ajiye mu third class mata hurhudu in kuma yanzu kana so mu canja irin wannan ne yanzu kai ka kai kirista ne mata ɗaya aka ce kai karka gara saboda amma shugaban ku annabi isa bai yi aure ba har allah ya ɗauke shi saboda haka fafaroma baya yin aure manyan kiristoci ba sa yin aure su su yi kama da fafaroma ai kama da wannan kujerar yanzu in kana so mu canja wannan ne kowa ya koma matsayin mai gidansa ya bar matsayinsa to ni zan gaya musulmi jan uwana mu hausama mu ƙara mu ta yin mata tara tara kamar yadda mai gidanmu yake ko kuma ka gaya wa kiristoci yan uwanka kada ku yi aure kamar yadda mai gidanku bai yi aure ba sai su ce suka ce ladi mai zuwa kana nan ko na ja ku dara ku tsaya mu ƙara samana to wato rubaniya ba musulunci ba ne ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah sun mun nuna musu hanyar rubanancin ne don su yi haka su samu yardan Allah in ji Allah amma sai suka sa bid'o'i a ciki da yawa suka babbata rubaniyancin ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah ridwanillah da mun musu wannan hanyar rubanancin ne don neman yardan Allah kuma ra'auha haqqi ayatiha ba su kiyaye ruhbanancin kamar yadda ya kamata a kiyaye shi ba mara hawa haƙar ya ce domin a ruhbanancin ba su kiyaye shi yadda ake kiyaye shi ba a kiyayen babban su ba zai aure ba saboda aure daura ne amma in wata mace ta yi laifi za a kai masa ita ya mata gafara to kaga ba abin da ba zai iya faruwa ba daga shi sai ita to wannan kaga ba a kiyaye ruhbanancin ba kenan tunda in ta yi laifi wata in ta yi laifi za a kai ta wajen shi babban ya mata gafara kuma ba wanda zai shiga a lokacin da suke gafarar nan daga kamar auha haƙar ya ta kenan ba a kiyaye ruhbanancin kamar yadda ya kamata a kiyaye shi ba fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum allazina amanu minhum wanda suka yi imani daga cikin mabiya annabi Isa suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah da dukkan manzanni gaba daya mun ba su ladan su fatin allazina amanu ajrahum wa kaseeru minhum fasiqun amma yawancin su sun bar hanyar Allah ba su bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah an yarda an yarda da lahadin ne an yarda to wani suka wa karatu suna neman aiki Allah zai ba Allah ya ba su aiki za mu musu addu'a yawan ne kuma to Allah ya mana gafara Allah ya jigan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya saka wa wani mu da alheri Allah ya ba mu alheri duniya da lahira Allah ya ke mu sharri duniya da lahira Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun mu su neman addu'a wurin mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah saukar da albarka cikin Najeriya Allah ya yi bala'i a Najeriya Allah saukar da albarka a Najeriya Allah ya karfa musulunci Allah ya tabbaki musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira Allah ya ga musulmi ba za da mata rayu da mata tuwar barka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين